ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يومنا قوم شاء ترى قوتن ذو القعدة hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1445 a wannan masallaci mai albarka masjidu mus'abun umair a ci gaba da karatun littafin alfatawar hamawiyya al-kubra littafin da sheikh ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn tamiyyat al-harrani thumma dimashqi ya rubuta wanda an aye shi jira tana da shekara 661 ya rasu 728 Allah subhanahu wataala cikin shi da rahama mawdu'in da littafin yake tattaunawa kan shi shine al-asma wa sifat abin da ya shafi tauhidul asma wa sifat shine babban abin da littafin yake magana akai ɗaya ce daga cikin arsa'il wanda suke ayyamai a wannan babe din Allah subhanahu wataala amfanar da mu wannan shine darasin mu na hudu a littafin go haka ne na uku gun za mu tashi a gaba bayan malam ya bayyana mana a baya cewa sun malkalamu an hutu da dalbab aksar min an yamkina satturuhu fi hadhihi alfatawa aw at'afiha ya'rifu dhalika man yatlubuhu man talabahu wa tatabba'a ya ce magana akan babe wanda ya shafi aƙida bayani na itiƙa na halittunawar jama'a wani abu ne wanda yake mai yawa wanda wannan fatawa ba za ta iya ɗaukan wannan ba duba da al'amari ne wanda yake mai faɗi sai mala ya ce wala juzu aizan an yakuna al-khalifuna a'lamu min as-salifina كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنون والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم مالا زي ما أنا بياني زي ما أنا مغانا أكام wani abin da mutane suke cewa tsarikatar salaf aslam wa alam wa ahakam sau da haka mala ya ce wala juzu ayatan kuma dai baya halitta an ya kuna khalifuna ya zamanto wanda suka zo a baya-baya a alamu minas salifina a ce sun yi magabata wanda suka gabace su ilimi kama ya ƙuruhu ba'adul arabiya kamar yadda ɓangaren waɗansu wawaye suke faɗin haka mai mallam ya ƙadir hadarar salafi daga wanda ba su girmama ba matsayin magabata akwai wanda suke mutakalle muna kamar ɗin falsafa masu gabatar da hankali a kan nasi suka rena ilimi na magabata duba da su magabata ba su shagaltu ba da ilmul kalam hasali ma ilmul kalam sun bar da ashi suna ga wani ilimi ne wanda yake na bid'a wanda daga baya ne aka kirkire shi ilmul mantiq saboda duk hanya ce ta arusa qur'ani da sunna ta a dinga tawilin ayatul qur'ani wa sunna to wanda suka zo daga ba sun shagaltu da wannan magabata kuma inkarin shi ma suka yi to wai ya suke nuna kamar wanda suka zo daga baya masu ilimin kalam sun yi waɗancan wanda suke magabata wanda su suka wadatu da Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su kuma sun yi son a yi ta shige-shige a ce wannan a ce wannan a yi ta juya abu daga ainihin shi to da magabata busu wannan sai suka rena ilimin magabata wanda wannan kuskure ne su magabata aikinsu ya fi surutunsu yawa saɓanin wanda suka zo baya kaga ko da mu yau za ka ga mafi yawa zancen ya fi aikin yawa za ka iya samun malami karantarwa da cewa kaza ya fi yau akan tsoron Allah da aikin to amma saɓanin su magabata duk abin da suka sani su kuma aikin suke aikin iya gaba gaba suna da karamcin magana shi yasa zaka ga da an tambaye su abu a ya halitta bai halitta ba za haka kuma a baban ibada zaka ga suna da kaso wanda yake mai tsoka kuma ba su shagaltu ba da rubuce-rubuce masu yawa shi yasa zaka ga irin su al-imam abu hanifa imam malik imam shafi imam ahmad gaba ɗaya Allah cikinsu da rama za ka ga basu da littattafai da yawa saɓanin kaga wanda suka zo baya za ka ga wani ya rubuta littafi dubu wani ɗari biyar amma waɗancan za ka samu basu da littattafai wanda suka rubuta masu yawa sun yi shagaltuwa da aiki to wasu suke tunanin kamar wanda suka zo daga baya iliminsu ya hina wanda suke magabata shi yasa ya su ce tariƙatu salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam hanyar wai magabata ta hi kubuta hanya wanda suka zo baya kuma ta hi ilimi wa in ilimi ne to na baya wanda suka zo daga baya wai sun tsoron ilimi akan waɗancan wanda suke magabata to shine mala yake ma wannan abin raddi ce a a al'amarin ho ba haka bai babu yanda za ka kwatanta ilimin magabata da wanda suka zo baya saboda ilimin magabata sallamawa ne da miƙa wuya kuma wannan shi ne tsantsan ilimin yankayar da ƙur'ani da suna duk abin da ya zo balwala a rafan naha wa rasulahu shi yasa alhafiz ibn rajab allah cikin shi da rahama ya rubuta wata taitacciyar risala wadda ya bayyana fadala ilimin salafi ala ilimin khalaf fadala ilimi na wanda suka gabata akan ilimin waɗanda suka zo baya ya nuna babu yadda za ce kai ko malami ne sai ka kalli wancan malamin ka kalli wancan ka fifita wancan malami akan wancan saboda surutun shi to kamar ka fifita ilimin magabata akan wanda suka zo baya shi ilimi ba da zance ba da kwatamci hadi da salon magana ba shi bane ke tabbatar da ilimi wanda kuma mafi yawa yau mu zaka ga wannan ake kallo sai ka ga mutumin da babu hadisi guda ɗari masu kyau a kan shi amma saboda ya iya ɗumi da surutu to sai a dinga kallon shi a matsayin wani salma shi ita kuma shi ma saboda tsurin jahilcin da yake kan shi sai ya riga ya hau abu rigar da aka same shi ma sai ya ɓama kan shi ita saboda gama gari suna ga ya shahara shi ne mai ilimi tare da kuma wajen malaman shi ya san cewa jahili ne bainar ulama kaga akwai jahilin bainar ulama amma kuma alimu bainul fuhar su a wajen jahilai shine ƙarshen malami amma kuma wajen malamai shi jahili ne to kaga irin wannan da yawa yan har kai wannan ya ce ka fifita ilmul salaf akan ilmul salaf ya ce bal wala arafa Allah wa rasulahu wal mu'minuna bihi haqiqatal ma'rifa al ma'mur biha min anna tariqatus salafi aslam akan cewa tafarkin magabata shine aslan mafi kubuta wa tariqul khalaf shi kuma alam yace wannan jumla alamu a haka wannan kuskure ne wannan jumla din a haka cewa as-salaf madda tasinun da lamun da fa'un malamai suka ce tadullu ala taqala taqaddumin wa sabaqin tana nuni afsa gabata aka ce salaf tana nuni afsa gabata da kuma tserewa rigaye daga nan ne ake ce as-salaf alladhina madaw as-salaf alladhina madaw saboda haka ibn faris aka yi faɗi kenan a mu'jamul maqayis aka ce as-salafu wannan kalma ana ambata ta a lugha akan man taqaddamaka min aba'ika wa dawi qarabatika wanda suka gabace ka iyaye makusanta alladhina hum fawqaka wanda suke sama da mutum wajen sinni wal fadl sai a ce sai a ce musu salafu wanda sun gabace ka kenan a shekaru da kuma fadala sai a ce musu kenan salafu ne na wani amma istilahi ibara ta sha bambanta malamai a istilahi na malamai wasu suna tarifa as-salafu da cewa jilun ne mu'ayyanu fi fataratin zamaniya muhaddada wasu tsarekun juna ne wanda suke abubuwan ambatawa wanda suka faru a wani zamani abin iyakancewa kenan abin nihi da asalaf sai a ce jimhur na ashabul urunin mufaddala mafi rinjayen wanda suka rayu a urunin mufaddala kamar sabi habai kamar tabi'ai kamar tabi'u tabi'ina wani kuma yakan takaita ma'anar salaf a sajilin sahaba fakat ɗaya ce zamani tsarekun sahabbai su ake ce ma salaf kamar yadda bagadadi da ƙarƙashani duka su ma sun tafi akan cewa salaf sahabbai ake nufi amma abu hamid al-ghazali shi kuma yana ga abin da ake nufi da salaf su ne sahabbai da tabi'ai su ake nufi da salaf wasu malaman kuma suna ambata salaf ga wani manhajin mu'ayyan manhaji wanda yake abin ayyanawa duk wanda ya dace ma wannan manhajin to yana daga cikin salaf ko da ko yana daga mutanen karninnukan da suke daga baya suka zo wanda kuma ya saba ma manhajin to kuma bai daga cikin salaf ko da kuwa a cikin sahabbai ya rayu yanzu kaga ai da koyon da ya rayu cikin sahabbai kamar misali irin su zuhuwai tsara a tamimi kaga ai ya rayu cikin sahabbai har ma ya halarci yaƙi to amma kaga zuhuwai tsara a tamimi ai ba za ka kira shi salafu ba saboda kaga ya ce malamsa a yi adalci kaza to kaga wannan ba ka kiran shi salaf kamar jihar ibn dirhamon da ya rayu cikin tabi'ai kaga ba za ka kira shi salaf ba shi yasa suke ambata wannan kenan ga dukkanin wanda ya zamanto a irin wannan yanayi da kuma wannan zamanin ya zamanto ya rayu to kawai za a iya kiran shi da sunan salaf kenan samata sheikh abdulaziz ibn baz Allah shi ganshi da rama yace inna salafa hum ahlul qurun al mufaddala wanda suka rayu a waɗancan karnunuka khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum yace su ake ce mu as-salaf famane aitafa asarahum da wanda suka bi gurbin waɗannan wasara alaman hajjihim kuma suka tahi a bisa manhajinsu to fa huwa salafiyun wannan za a kira shi salafi wa man khalafa zalika fa huwa min al-salaf wanda ya saba ma tafarkin su kuma yana da salaf kenan su ake ce ma salaf Sheikh Abdulaziz ne yace kenan salaf su ne wanda suka rayu a wancan karnin abin fifitawa sai kuma dukkanin wanda ya bi tafarkin waɗancan aqidatan sulukan mu'amalatan ibadatan duk in ka bibiye su akan wannan to kuma sai a ce maka salafiyun ma'ana mai bin tafarkin waɗancan mazanje amma aka ce alkhalaf a lugha ana itlaqi ga wanda suke suka zo baya ko wanda za su zo bayan wanda suka gabata in aka ma lamun sukun mutanen banza ake nufi aka ce khalf shi ne Allah ce fa khalafa min ba'di ma khalfun kina aka ce khalf aka ma lamun sukun to mutanen banza kenan bata gari wanda suka maye mutanen kirki amma kuma me gurbatattu lalatattu Allah ce fa khalafa min ba'di ma khalfun warithul kitaba amma me ya'khuduna arda hadha al-adna bayan na kirki sun tai sai ɓata gari lalatattu suka mai suka gaje littafin amma sai suke karɓar haja ta duniya ka gani saboda haka kaga suka zamanto khalfun kenan shine labi da yake cewa zahaban alladhina yu'ashu fi aknafihim wa baqitu fi khalfin ka jaldil ajrabi yace zahabal ladina ashifi aknafi wanda ake rayuwa a gidajen sun tafi amma wa baqitu sai na wanzu fi khalfin cikin gurbatattu ka jildil ajrabi kai ka ce fata ce wadda take da kazuwa in kuma aka yi tahariki na lamun ya aka mai fataha to shi kuma mutanen kirki ake ne kamar ka ce a khalafa fulanun khalafa sirkin wane ya bar mamayi wanda yake na kirki wanda yake na gari sau da haka kenan wannan shi ake nufi amma a istilahi wannan lafazi ne suka ce wanda yake muhudatsan wanda yake kirkirare salaf ba zama suna amfani da wannan ba daga cikin malamai magabata ba a samu ba wanda suke amfani da wannan sai dai shekul islam yana ishara zuwa ga nan ta ishara shekul islam suka ce yasta shaffu maqasuduhu min al-khalq za a iya shaƙowa manufar shi da khalq cewa yana nufi annahum ahlul kalami shekul islam ya ce khalqun yana nufi ulama'ul kalam musamman ma kaga ishara akan mutakallimun yakan yawan zawa kan wannan shi kuma bai juri a tofa ya ce za a iya tahdidin khalaf cewa man kano ba da hamsa mi'a ya ce duk wanda suka zo bayan shekara 500 ayar ƙurunin mufaddala ko ƙurunin mufaddala sau da haka shi kuma sai kira su da kenan waɗanda suke khalaf mala ya ce wannan lallai kuskure ne faɗin haka nan fa ina ha'ula il mubtari'a ya ce waɗannan mubtari'a alladina yafaddiluna tariqatul khalaf masu fifita tafarkin wanda suka zo baya ala tsarikatar salafi amsa tafarkin magabata inna ma'utu ta inda aka cin su ta inda suka samu matsala mina su zannu inda suka zaci anna tsarikatar salafi tafarkin magabata hiya mujarradul imani bi alfazil qur'ani wal hadith su tunani suke kamar tafarkin magabata kawai mujarradin imani da ƙur'ani da hadisi ne mina dai da fiƙihin lizalika ba tare da fahimtar wannan ba sai suka mai da magabata bi manzilatul ummiyina kamar kawai ummiyun alladhina qala fihim wanda Allah ya ce minhum ummiyun la ya'lamuna alkitaba illa amani ka ga su shirman da suka yi ta inda ya zamanto an cin musu sun fadi su tunani suka yi kamar magabata kawai ƙur'ani ba su san ba ma'anar shi hadisi ba su san ba ma'anar shi shi yasa suka fifita ilmin khalaf akan ilmin salaf kenan ta ina ne aka samu tushen fifita ilimin magab ilimin wanda suka zo baya akan ilimin magabata su ulama'ul kalam a tammahanin da tunanin su magabata kawai ilimin su illa mujarradin kawai karantawa ce suke kawai amma ba su san ba fiƙihun da yake tattare da wannan su a tunaninsu wa annan tariƙatar khalaf ya stikira juma'anin nusus sai suke tunanin tafarkin wanda suka mai fito da ma'anoni na nasussuka al-masrufa wanda suke abubuwan kautarwa an haƙa'iƙiha daga haƙiƙaninsu bi anwa'il majazat da nau'ika na majaz wa gara'ibul lughat da kuma baƙin lugogi su a tunaninsu kenan bayan sun yi wancan kagen ga magabata da waccan ƙaryar wadda ibn qayyim yace fa sahabatu akhadhu ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam qur'an wa ma'ani yace ai kaga sahabbai daga gurman zala sallallahu suka karbi qur'ani da ma'anonin qur'ani bal kanat inatun bi akhadhi al ma'ani azam min inatin bi alfaz yanda ma sahabbai suke karban ma'ana yahi karbar su ga lafuzza ya khuduna al ma'ani awwalan da farko sai sun karbi ma'anoni ثم ياخذون الالفاظ sau da yanka kalli athari na abu abdurrahman sulami kaga abin da yake cewa wanda suka karantar da su alqurani suka ga musu in sun koyi aya goma sai sun sani ma'anonin sannan sun yi aiki da ita shi yasa shekul islam ya yi raddi ga wannan riyawar tasu ta fuskoki guda shidda mala yace sau da haka su a tunanin su anna tariqatul khalaf suna ga kuma tabarki ne wanda suka zo bashi ya tsiraju shi ne fitar da ma'anin nasus ma'anonin nasus suka an almasrufa a barkartowa an haƙaƙiya daga haƙiƙaninta da anwa ilmajazat da nau'ika na majaz aka ce majazat jam'i ne na majaz majaz an tsago shi daga aljawaz jawaz shi ma'ana ƙetare abu kamar ka ce juztu hadal mawdu ko kuma jawaztu ma'ana ta'addatuhu amma ulama'ul kalamin suka ce wannan abun majazin ne da wanda suka dace musu daga ulama'ul lugha misali malaman balaga abinda suke ce majazi shine al-lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu lafazin da aka yi amfani da shi fi ghairi ma wudi'a lahu ba a inda aka aza shi bali alaqatin dan saboda wata alaka ma a qarina tare da wata alama da take hada tsakankaninsu su a wajen malaman balaga kenan suka ambata majaz wannan ne suke nufi saboda haka wannan amfani da majaz din ulama'ul kalam sun dinga amfani da shi suka kirkiro shi da saboda su dinga kautar da nusus wanda suke na shari'a daga haƙiƙaninsu in Allah ya ce kaza ya su ci a'a wannan majaz ne haƙiƙanin shi kaza ake nufi amma wannan abun ababe ne wanda yake na majaz to shine malam kenan yake raddi ga wannan shi yasa Sheikhul Islam ya ambata cewa anna taqsimul kalam haqiqatan wa majazan yace kaga karkasa ma zance a ce wannan haƙiƙa ne wannan majazi ne inna mashtahara fil mi'atir rabi'a ya shahara ne a shekara ta 400 wa zaharat awailuhu fil mi'at thalitha farko farkon shi a shekaru na 300 karshe karshen su wa zakar annahu lam yakun mawjudan fil mi'at thaniya yace a shekaru 200 na farko ma ba san ba wani ilmul majaz illa an yakuna fi ukhraha shi yasa kaga irin su shekul islam bin taimiya ya rusa faruwar majas ya rusa babu wani zancen majas ko kuma kaza arsala madaniya tashi ya rusa wannan hakanan kuma ibn qayyim shi ma ya rusa wannan a sawaiqul mursala cewa babu zancen majas hakanan kuma aminu shaqiqi kenan amul haq na adwaul bayan shi ma ya rusa batun majaz babu zancen majaz wala qur'ani wala lugha duk da wasu na tabbatar da shi a lugha saboda ulama'ul kalam sun kirkire shi dama dan su dinga sarrafa nasussuka daga haƙiƙanin su in Allah ya ce kaza su ce a majaz ne ba haƙiƙanin shi ba ake ne kaza ne ma'ana kenan kalmar ba a yi ba amfani da ita a haƙiƙanin ta na'am amin karanta
وهذا الكون الفاسد أوجب تلك المخالف التي مضمونها لقد بالإسلام وراء وراء المهر وقد كذبوا على طريق السند وبنوا بتقليد طريقة القلم وجمعوا بين الجهل بطريقة السند ليكمل عليهم وبين وبين الجهل والضلال بتقليد طريقة القلم وسبب ذلك انشقاقهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص
shubha للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين فلما انتقلوا انتقاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد من نصوص من معنى لقوى بقوة مرتبة
bako
أقوم مترددين بين الإيمان باللفظ وتقليد المعنى na'am malam zai ci gaba da bayyana mana hada tsakankanin almutakallimun da suka hada tsakanin jahilci da kuma ƙarya نعم ya ce fa hada zannul fasidu wannan ɓataccen zatan da suke na zaton cewa kawai sahabbai ƙur'ani mujarradin tilawashi suka sani da hadisi amma ba su san ba ma'anonin ƙur'ani da hadisi wai su ne suka zo ba su ne suka san ma'anonin wa hadha dhannu al-fasil awjaba tilka al-maqala wancan bataccen zaton nasu shine cancantar da wadda wannan magana allati madmunuha wadda abinda magana ta kumsa na badul islam wa ra'ad dhahr mai da musulunci watsar da musulunci baya wa qad kadhabu ala tariqati as-salafi summa tafarkin magabata ƙarya wa dallu fi taswib tariqati al-khalaf kuma sun bata wajen nuna cewa tafarkin waɗanda suka zo baya shi ya fi zamantarwa daidai akan na magabata. fa jama'u bainal jahali bi tariqati salafi sai suka gama tsakanin jahiltar tafarkin magabata fil kadhib alaihim ta yanda suka musu ƙarya wa bainal jahali wa dalal da kuma tsakanin jahilci da hallaka bi taswib tariqati al khalaf ta yanda suka daidaita tafarkin wanda suka zo baya suke ga malaman baya sun yi malaman da suka gabata fifiko har yau za ka ga irin wannan abubuwa da akwai su hatta da mu'asirun za ka ga wani lokaci kamar wasu sukan fifita mu'asirun akan waɗanda suke mutaakhiruna wanda kuma kuskure ne ilimin da mutaakhirun suka yada da ƙoƙarin ibadata na mutaakhirun ba a ce ba a dunkulan mu'asirun ba a samu sai dai ai kaga sullatun min al-awwalina a waɗancan an yi samun adadi mai yawa na wannan wa sababu zalika abin da ya jama mutakallimuna wannan abin itiqaduhum shine kudurin su annahu fi laysa al-amri sifatun cewa a al'amarin babu wata sifa dallat alaiha hadhihi nusus wanda wannan nasu suka na qur'ani da sunna suke nuni na tabbatar da sunayen Allah da sifofin Allah lishubuhati saboda shubuhohi alfasida gurbatattu allati sharaku fiha wadda ulama'ul kalam suka yi tarayya a cikin waɗannan shubuhohi din ikhwanahum min alkafirina suka yi tarayya da ƴan uwansu kafirai falamma taqadu intifa'a sifati da suka kudurta kore ma Allah sifofi bi nafsil amri wa kana ma dalika tare da haka kuma labudda lin nususi ba makawa na sussuka su zama suna da min ma'anan wata ma'ana ma'ana na sussuka na ƙur'ani da sunna babu yadda za a yi ka ce ba su ƙumshe da wata ma'ana ta fiƙi ɓoyayya su kuma he suke nuna kamar kenan babu wata ma'ana wadda take ɓoyayya ma'ana ta fiƙihu wadda za istin batsanta a binciko a haƙiƙanin al'amari a ciki ko kuma a fito da sifa daga sifofi na Ubangiji ko kuma sunayen Allah ba kuma mutaraddidina sai suka wanzu suna taraddidi bainal imani bil lafazi tsakanin tabbatarwa gaskata wannan lafazi din na Qur'ani wa tafyidul ma'ana da kuma fawwala ma'ana cewa kawai Allah ne ya sani wa hiya allati yasamuna tariqatu salafi a wajen su wannan shi ake kira tafarkin magabata cewa magabata ba su iya ganawa ilimin da yake cikin ayoyin ba sai suka mai kauya kawai amma ba dan sun san ba menene abin da yake ciki kawai sun sallama sun mai kauya wa baina sarfin lafaz ila ma'ani da kuma tsakankanin yanda su mutaakhirun wal musamman ulama'ul kalam suke kautar da lafazi ila ma'ani zuwa wasu ma'anoni bi nau'i takallufin da nau'i na kallafa ma kai shine abin da suke kira tawili kenan a istilahi na mutakallimun aka ce at-tawil ya kasu gida biyu akwai at-tawil inda ulama'u tafsir Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari yace ha fi tafsir hada fi ta'wil hadhihi al-aya aqwalun kaza to me yake nihi da tawil ba tawil na mutakallimuna ba na sarfin lafzi an ma'ana ba shi bane bai ke nihi ma'ana ma'anarta da kuma tafsirinta shine shi yake nihi da tawil kenan ulama'u tafsirin suka ce tawilin aya suna nihin tafsirin aya ma'anar da ayat ta kumsa amma mutakallimun in suka ce tawili shine kenan kautar da nasussuka daga hakikanin su su karkatar da su su tankwara su daga hakikanin su saboda haka mazhabi na salaf a wajen su mutaakhirun musamman ulama'ul kalam suna ga wai kamar magabata ba su tsaya su yi nazari wajen fahimtar nasussuka in wani al'amari ya zo to su a wajen shine suke cewa tariqatu salafi aslan tariqatul khalaf ita kuma suke nuna alam wai saboda wannan tawilin da suke ma ma'anoni da kuma kautar da su daga hakikanin su wa hiya allati yasammunaha tariqatul khalaf fasara hadha al-batil sai zama wannan gurbataccen aiki nasu murakkaban abin hahauda min fasadil aqli daga gurbata hankalinsu da kufri bis sam'i da kuma kafirce ma nasi fa inna nafai as-sama nan kenan shine abin da yazo na Qur'ani da Sunna fa inna nafai innama atamadu fihi korewa sun dogara ala umurin aqaliyya akan wasu abubuwa na hankali zannuha bayyinatun wanda suke zaton ahili suke alhali wa hiya shubuhatun shubuhohi ne wa sama harrafu fihi kalama bangaren abin da ya shahi nasi sun kautar da magana wadda take tashi an mawazi'i daga bigire na nususu da suka zo na mala yace falamman bana amurhu yayin da al'amarin ulama'ul kalam ya ginu ala hatainin muqaddimataini akan muqaddimomin nan guda biyu al-kufriyataini wanda suke na kafirci amma zo a wasu nusar guda uku alka libataini waɗanda suke na yin ƙarya ga magabata wanne ne muqaddima guda biyu ta cewa tariqatus salaf tafarkin magabata wai kawai mujarradin imani ne da lafazin ƙur'ani da kuma hadisi ba tare da magabata ba suna da fikihu da kuma fahimta kenan suka nuna kawai sahabbai tsurin ƙur'ani suka hardace da hadisin amma ba su da masaniya akan fikihun abu kamar mutum ne da zai hardace ƙur'ani a hardatar da shi bukari amma kuma bai san komi ba bai san fassara ba ma shi dai kawai akwai harda to ya suka maida kamar kenan suka ce ilimin salaf shi wannan ne sai kuma suka maida tariqatul khalaf shi kuma wai ilimin khalaf su kuma bincikowa na sussuka da kuma yi musu tawili da kautar da su daga hakikaninsu ta hanyar amfani da majazi sai suka maida wannan shine tsurin ilimi ka karanta qur'ani sai ka ce a wannan majazi ne ba wannan ba ake ne wannan ayar ba hannu ba take ne ni'ima take ne wannan ba ido ba take kulawa take ne yanzu larabu ya su ce rahama yanzu larabu su ce mala'ika yanzu larabu su ce amurku yanzu al'amurku ko yanzu da kaza to wai su a wajensu wannan shi ne tsoron ilimi ya suka ce kenan ilimin wanda suka zo baya sun fi ilimi da hikima akan magabata wai su ko magabata sun himi kauya saboda su wai kawai da abin da ya yi shi kenan sun yana da shi ya ce to yayin da ulama'ul kalam al'amarinsu ya ginu akan hakan kanatin natijatu sai zama sakamako istijihalis sabiqin al-awwalina sun jahiltar da magabata na farko ka gani wasu bilahahum sun wawaitar da su aka ce istiblahu na mutane shine jahiltar da su da wawaitar da su kaga ana cewa fulanun abalahu ne ko kuma qaumun bulhun al-abalahu shine sakarewa wanda kawai bai da hankali na gani to kaga yanzu su sai suka gina lamarin su absa wawaitar da magabata wa da annahum kanu qauman ummiyina da itikadin cewa magabata wasu mutane ne kawai wanda suke ummiyai aka ce ummiyi kawai mutumin da yake jahili kamar yadda aka aiko shi ne san komi ba bi manzalatu salihina min al'amma suka mai da matsayin magabata kamar dai salihan mutane a cikin al'umma wanda su kawai ibada suka sani lam yatabahharu fi haqa'iqil ilmi wai magabata ba su zamanto ba sun kutsa sun sun yi kurmuwa a cikin haƙiƙanin ilmu billahi wale mai tafattanu le da ƙayakin ilmin ilahi suka ce sabai ba su zaman sun nura ba sun yi tuntuntuni a bisa zurfafan ilimi na Allah wa annal khalafal futala suka ce ai wanda suka zo a baya alfutala masu daraja hazu kasaba sabaki sun tattarar da sun tattarar da ƙasaba sabaki kara wanda yake na rigaye shi ne kamar da ake cewa mutum ya an ci takobi ko kuma an ci nasara shi ne ƙasaba sabaki kenan kara wanda yake na rigaye fi haza kulli a cikin wannan duk gabaki daya ma'ana sun kai matuƙa suka nuna wanda suke mutaakhirun sun kai matuƙa cikin wannan sun tsere ma duk wanda ba su ba shi yasa aka tsere da wanda ya tsere sai a ce mishi a haraza asaba sabaki wani ya ci kuf kenan saboda haka ya suka maida wai mutaakhiruna khalaf wai a wannan baban sun dau takobi saboda haka a baban ilimi da baban zurfafawa da kenan sun dau takobi sun kere ma magabata duk da magabata a shekaru da karni sun gabace su to amma kuma su su ne suka ci takobi su ne a sahun gaba mala ya ce suka ce fi haza kulli cikin wannan duk gabaki daya asalin kenan cewa wani haza kasba sukar suka ce asali kanuyan subuna fil halbata suba kasaba akan kafa wani karar rake faman sabaka iqtala'aha yanzu aka zo za a yi tsere da inda aka sa sarari din sai a kawo karan rake sai a sa yanzu kuka zo da gudu in ka tsere heka cire wannan kenan alamun kenan ka dau takobi to shine ya ce wani ya tattara da kasbu sukar wanda ya zo tumɓuke wannan dan alama cewa tabbas ya tsere yanzu haɗu mu goma a gurin gejin sai aka ka aka sa kenan za aka zo wanda ya tsere wanda ya ciro wannan yana hannun shi kenan kaga tabbas shi ya tsere ka gani saboda duk wanda ya zo ya kawo wannan kenan shi ne iya abin nan to shi suke cewa ya ce sun ma hadal kawul idza tadabbarahu al insanu wannan magana ta su da suke faɗi duk da yana nan akan tabbatar da cewa waccan magana ta kuskure wadda khalaf wadda ulama'ul kalam suke kokarin jahiltar da magabata ka lura da wata gabata su waɗanda suke ulama'ul kalam da suke amfani da ita yanzu in suka fifita ilimin mutaakhiruna akan mutaqaddimuna sun rusa maka kenan me sun rusa ma addini gabaki daya yanzu sai aka ce maka wanda suka zo daga baya masu yin tawili su suka yi ilimi su suka yi kaza wancan magabata kawai su ido rahini suka miƙa wuya suka sallama kaga yanzu an rusa ka an nuna nasu ya fi ilimi su mutu a surun to duk barnar da suka kasu suka kawo dole kawo kanta ya ce waje da hufi ghayatul jahala zai samu maganar su ƙarshen jahilci ce bal fi ghayatul talal za ka ga tana cikin matsar hallaka kai fai kuna haɓula da mutaakhiruna ya za a ce waɗannan wanda suka zo daga baya la siyama wal isharatu bil kharab musamman ma in ka kalli nuni da na kanaf ila darbin minal mutakallimina zuwa ga wasu nau'i ne daga nau'in mutakallimun su ne ake nihi da kalafin alladina kasura fi babi din ittirabu wanda a baban addini kam ga wakon bayan su yayyawa wa galuga an ma'rifatillahi hijabuhum sannan ya zamanto shamakin su yayi kauri akan sanin Allah ba su iya sanin Allah hakikani ba saboda labulan da ya sha makace su daga sanin Allah yana da kauri وخبر الواقف على نهاية على نهاية إقدامهم wanda ya kai ƙarshen gabacinsu ma ya ba da labari bi man taha ilayhi min maramihim a sababin abin da ya cimma na manufarsu ya samu cimma manufar lamarinsu sai ke ba da labari akan haƙiƙanin al'amarin waɗannan kenan musamman wanda ake cewa sun yi ilimin ya ce to ga wanda a cikinsu ya zama malami ya kai ƙarshen tuka-tuka to kuma ga irin maganganun da yake faɗi har ta ulu ta yanda yake cewa la'amri la qad tuftir ma'ahi da kullaha wa sayyartu tarfi baina tilka al-ma'alimi falam ara illa wadi'a wadi'an kaffaha irn ala daqanin aw qari as-sin nadimi yace la'amri ina rantsuwa da Allah laqad tuftir ma'ahi da kullaha yace duk wata tsangaya duk wata makaranta ma'ahid jam'i na ma'ahad ma'ahad shine irin makarantu kenan wanda suke na share fagen shiga jami'a yace laqad tuftul ma'ahid kullaha duk wata tsangaya ta ilmul kalam ba wanda ban saka hata ba wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alimi ya ce kuma na sa dubi na tsakankanin dukkanin waɗannan alamomi da hanyoyi falam ara ya ce ban ga wani ba illa wadi'an face wanda zai ɗora kaffa tafin shi ha'irin wanda yake ɗumutacce ala zaƙarin wanda zai ɗora hannu ya tagumi ko ɗora hannu a haɓa auƙari a sinni na dumi ko kuma wanda yake mai girtsa haƙori yana halin nadama na ɓata lokacin shi da yi akan ƙoƙarin koyon ilimin kalam wannan baitattuka ta nihayatu iqdamil ulumi wanda shaharastani ya kabe jinjina su zuwa ga wani ɗaya ba ya ambata su dai a haka kenan wanda ɗaya daga cikin shahararru wanda ya fice a ilimin kalam yake nadama yake tabbatar da cewa aikin banza ne babu wani amfani wanda yake ilimin yake samar yake yake samarwa to kaga in ku har wanda ya zama ya kai kokuwa a cikin ilimi sai yake nadama kuma a ce waɗannan su ne suke kan gaba su suka hima gabata ilimi ai kaga abin da akwai jahilci da wauta ya cewa qarru ala anfusihim kuma ma su ulama'ul kalam din wanda ake cewa sun fi magabata ilimi ya cewa qarru ala anfusihim sun tabbatar makawunan su bima qaluhu ta hanyar maganganun da suka fadi su da kansu sun tabbatar bima qaluhu da abin da suka fadi mutalassimina bihi waɗanda suka yi hune suka yi rawani aka ce mutalassimin al-lisam shine da zaka yi rawani karhe duka sai idanunka kawai amman shi'ina lahu ko kuma wanda ma suka tashi a cikin shi fi ma sannafuhu min kutubihim iraban da suka tabbatar a littattafan su ka qauli ba'd ru'asaihim kamar yanda ɗaya daga shugabannin su ya faɗi shine fakhruddin razi abubakar yake cewa nihayatu iqdamil uqul iqalu wa akthar sa'il alamin dalalu وأرواحنا في في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فقر الدين الرازي كي ندامة يكي تكيشي yake cewa nihayatu yace ko kuwa ƙarshe dai na iqdamil uquli gabatar da hankali akan nasi iqalu yace shine da baibayi da dabircewa in dai ka ce wai za ka gabatar da hankali akan nassi ya ce to natija ta ƙarshe da za ka samu iqalu za ka samu dabarcewa da kuma rikicewa al'amura wa aksaru sa'ayil alami na talalu ya ce mafi yawan wahala da kai kawon da mutane suke akan ilmul kalam kawai bata ne da hallaka babu wani amfani wa arwafuna ya ce rayukan mu fi wahashatin min jusumina tana cikin kewa da kuma kaɗeta daga jikunanmu wa ghayatu dunyana adan wa balu yace karshe dai abin da muka fa'idanta a duniyar mu cutuwa kawai da musifa walam nastafid min ba'atina tula umrina yace kai tsawon rayuwar mu binciken mu akan ilmul kalamu babu wata natija da muka amfana da ita suwa an jama'ana fihi ila wa qalu kawai mun tattara kace nace kawai ila wa qalu yace kam qadira yana min rijalin wa dawlatin fabadu jami'an musri'ina wa zalu وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال yace wa kam qadar aina min rijalin wa dawlatin yace mun ga mazaje da yawa mun ga dauloli da dama fa badu jami'an yace gaba ɗaya suka halaka musriqina suna masu sauri wa zalu suka bushe wa kam min jibalin yace duwa duwal watsu da dama da dama qad ala shurafatuha wanda kulin su ya daukaka rijalun wanda suke mazaje fazalu ya ce amma babu sun kawal shibari shibari dutse da yana nan matsayin dutse an samu ulama'ul kalam wanda suke sun shakundun a bangaren sun gaje da tawilinsa da shirmansu qur'ani da sunna da yana nan saboda haka sun yi wahala sun tafi sun mutu kuma sun bar qur'ani da sunna abin da yana nan sun yi duk tawilin da za su yi sun yi aikin banza abin da bai da amfani to wannan ha abubakar fakhruddin razi shine yake fadi su kuma su shi yasa shi fakhruddin razi in ya kinkimo wata shubhar ma ya kawo ta cikin tafsir din shi shi bai ma iya warware wata shubha ya kinkimo ta shekul islam shine zai kawo ci kaga wannan shi kan shi ma da ya dauko ta ya gaza warware ta kuma ga yanda hakikanin abin yake ga yanda abin kaza kaza gashi shi wannan abin asali ya dauko daga malaman falsafa kuma su abin da suke nihi maguzanci suke nihi da wannan bai da alaka da addini shi kuma lokacin fakar dina razi da ya ka abin ya hayyare mushi ya ga zama rarrabe shi ya ce laƙar ta'ammaltu turkar kalamiyya ya ce haƙiƙa na nura da turkar kalamiyya hanyoyi na ilmul kalam nisba ilal kalam kenan abin da suke nihi shine bincike akan jayayya da musu cikin addini da hankali shi ba ta shi ilmul kalam ba wai wani abu bane ba wanda za a ce ma a ka nusus ka karanta ko kaza kawai wai hankalinka ne ake so wai nassin ka dauko ka dora da hankalinka yanzu an ce kaza kaza hankalin da da aka ma shine wai kawai za ka dinga amfani ka gabatar da shi in Allah ya ce kaza sai ka ce to yanzu in har a ce bayan duniyan nan da kwai wani to a ina yake in a ce da kwai wanda ya samar da duniyan nan to ya aka yi ba a gane shi to in har kaza to kuma ba in kuma har babu shi to ya za a yi kuma a ce rana ta zo kaza ya zo ai akwai mai turo to bayan wannan kawai shi ne ka yi ta amfani da hankalinka da ƙarshe shi ne mutum ya je zo ya zo ya a ce kawai na ya zama mahaukaci sai ce ah to wai yanzu ku kawai yanzu da kuka zo ka ba wannan ai wani dutse ne kuke kewayawa arafa wannan ya za ku zo ku hau dutse ku ce ku sa yi tsaka kawai kai gudu kuma ku ce kuna neman lada kuna ne ya ne waye je gani to su wannan shine karka ce ba wata tsiya bace ko ta ka'ida ce ko na a kawai hankali ne za a yi ta sa saboda asali abin na kahure ne wanda ba su yarda da akwai Allah turqul kalamiyya wal manahij al falsafiyya da kuma tafarki na falsafiyya aka ce alfalsafa ma'ana ha muhibbul hikima mai son hikima shi ake ce falsafa kalma ce ta yunan an yi tarkibinta kuma daga ƙita ta yi kamar misali faila faila shi ma'ana shi muhibbu sufiya shi kuma alhikima kenan mai son hikima su kuma manufa daga falsafa shine tsayuwa akan haqaiqul umur tsayuwa akan haqiqanin al'amurra wanda suke nazariya kanat au amaliya ka gani to wannan ka tsaya ka dinga tuntuntuni kan abin kana gabatar da hankali a kai wannan shi ne kenan abin da suke nufi kenan ya ce laƙar ta'amalta ƙurƙar kalamiya na lura da hanyoyi na ilmar kalam gabatar da hankali a kan nan da jayayya wal manhajil falsafiya da kuma tafarki na falsafa fa ma ra'aytuha tashfi alilan ya ce ban gaba tashfi tana warkar da alilan marar lahiya aka ce al'alilu marar lahiya wala turwi khalilan kuma ba ta kosar da mai tsananin kishi aka ce al'alilu mai tsananin kishirwa al'alilu marar lahiya wa ra'aytu aqrabat turuqi tariqatan qur'ani yace na ga mafi kusancin tafarki na kubuta hanyar qur'ani iqratul isbat yace kawai wajen tabbatarwa karanta ar-rahmanu alal arshi istawa ka dai san aka ce Allah ya yi istuwa'i alal arshi ala dai tana nufin me abin da yake sama ilaihi yas'adu al-kalimu tayyib wa qaratin nafai wajen kore kamancece ne kuma karanta laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir wala yatuna bihi ilma ba za su zagaye da ilimin sanin shi ba wa man jarraba mithla tajribati yace wanda zai jarraba irin abin da na jarraba din razi ne yake faɗi wannan araba mithla ma'rifati shi ma'ana wanda ya kai matsayin da na kai shi ma ya je ya karance ilmul to irin abin da na sani zai gano cewa kawai ilmul kalam baya warkar da marar lafiya in kokarin kawai ka san Allah ta nan ba za ka taba sani shi ba bai kosar da mai kishirwa in kana so ka san Allah ba za ka sani ba me yake kosarwa shine sai kama kawai wajen tabbatarwa karanta ayoyin Qur'ani shine cewa ra'aytu aqrabat turqi tariqatal Qur'ani sai daga mafi kusancin hanya hanyar Qur'ani zancen Allah ne ubangi subhanahu wataala shine yake tabbatar maka yanzu sai Allah ya faɗa abu kawai shikenan kai ka zo ka ce a abin ba haka bane yana daga wasiyar shi da aka samu yake cewa laqad ikhtabartu turqal kalamiyya wal manahij al falsafiyya fama ra'aytu fiha fa'idatun tusawi al fa'ida allati wajadtuha fil qur'ani yace kai na karanta ilmul kalam da falsafa ba fa'idar da take daidai da abin da yake cikin qur'ani لأنه يسعى في تسليم لعظمة جلال الله قرآن ينا قرن تبتر جرم الله ويمنع أن التأمك في إيراد المعارضات والمناقضات قرآن كما ينا هنا كورا واد أبن دزي زمن تويا بجريما لتافع الله wa ma za ka illa lil ulmi bi annal ulul bashariya yace dalili hankalin dan adam ta talasha fi tilkal madayiq al amiqa takan narkewa a cikin wannan kumci wanda yake mai zurfi aul manahijil khafiya har yace wa qulu dini mutaba'atur rasul sallallahu alaihi wasallam yace ka ina ga muku addini na bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kitabi huwa al-qur'an al-azim wa ta'awili fi talab ad-din alaihima yace kuma kokari na da makarkata ta wajen neman addini zuwa ga Qur'ani da Sunna ne fakar dinin razi shine yayi nadama ya tuba to yanzu in shi ya to kai kuma ya kace a wannan tsarin shine ilmul kalam shine tsarin aqida shine tsarin da za shine ilimi to su jagororin abin ma tuni sun yi tarajihi sun tuba kai kana can fa kana fagamniya kamar larabawan da suke bauta ma aljannu kuma aljannan suka tuba su kuma suna can suka musulunta su kuma suna can suna ta wahala banzarori wa ya kone da akhar min ka san ba wahalalle kamar wanda kai wanda kake ta kai kawan kake ga shi hallaka shi tuni yayi taraji ya dawo ya tuba irin abin da ibn asakir ya kawo na kissar matashin da ana tafiya da shi makarancin qur'ani wanda yake masana bin sai suka hadu da wasu kiristoci sai jarabta da son wata 'yan mata a cikin biyansu ya dinga bibiya ta ce a dole ba kai bayan da za a yi ka bi mu saboda kai ga matsayinka ita kuma in yana karatun ƙur'anin aka sa'ayari ya sabka to sai je samu wata ya halwa in shi sai dinga sallah yana karatun ƙur'ani yana da daɗin sauti sai ta zo ta laɓe tana sauraron ita tana jin daɗin ƙur'ani ƙyalli sai ƙyallo huskarta kaga matsalar kana sallah kana waiwai yadda kai da kake sallah me kai ya lekokin ka gani sai gano huskar ta yi iblis ya fitine shi to shine wanda ya yi da sallah ne ya je dinga bibiya suka ce to sai dai ya ce inda ya arma mushi ita zai bar addini aka zo aka yi aka yi aka yi da shi suka jawo mai duk ayoyi yaki ya je she bibiyar su aka kulla mushi arme da ita wata rana an tahi sun dawo daga tahiya aikin haji ne da suka dawo suka ce bari mu leƙa ƙauyen wannan inda wannan wannan ke sai suka gan shi cikin jama'a da ƙatan kurwa a wuyan shi fuska shi ta yi baƙi irin ya canza ya bar addini babu ni'ima babu hasken suka ce wani ƙaƙa ina sallaka ina kaza suka yi ta tunatar da shi wai koya tuna yi abin nan wani ya ce ƙur'anin ka da kaza ya ce ai babu komi kawai sai fada Allah alabla maratul kayatul kitabi qur'anul mubin rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin zarhum yakulu wa yatamattau wa yalhimu al'amal fa sawfa ya'lamun daga ce lalle kamar wannan ha ya dani bayan an yi ban kwana da shi an rarrabu kawai can sai suka ga duhuwa ana kwalla kira da suka tsaya ita mata ce da ya arma ta ce wallahi wannan in yana karatu abin da yake karanta nake labe ina saurare ina jin daɗi yanzu da na aure shi wannan sautin babu shi abin da nake ji babu wannan abin na wajen shi akwai shi a wajen ku suka ce akwai aka karanta mata ƙurani ta musulunta aka ta shi kuma aka bar shi can cikin kahurcin shi kaga yanzu ita ta musulunta ta sanadiyan shi shi kuma yana can da ke munafuki ne kaga ya zamana cikin kahurcin shi shikenan Allah kare mu to irin wannan shine waɗanda sun suka rike ilmul kalam su kuma jagororin ilmul kalam din sun yi tarajui sun tuba wa yaqulu al-akharu minhum ɗaya daga cikin su yana fadi shine imamul haramaini abul maali al-juwayni wanda ya nakalto wannan imamu subki cikin tabaqat wanda yake na shafi'iyya ya ambata shi da kuma ibn al-umad al-hanbali cikin shazarat yace laqad khiltu laqad khiltu al-bahr al-khidam khidam yace haqiqa khiltu na kurmuwa na kutsa albaharin fidamma teku wadda take mai cikowa teku wadda take mai fadi aka ce albaharin fidam shine teku wanda yake mai fadi wa taraktu ahlal islam yace da na kutsa ne kurmuwa na danna na bar ahlal islam musulmi wa ulumuhum da ilmin mukan wa kuntu fil ladina nahuni anhu na kutsa abinda dama an hana ni shiga wal'ana in lam yatadarakani rabbi bi rahmatin minhu yace a yanzu matsayin da nake in dai ba Allah subhanahu wataala ya cin mun ba da rama daga gare shi fal wailu li fulanin yace kai ce ya tabbata ga wani wa ha ana za a mutu ala qidati ummi yace ga ni zan mutu a saki da ma'aihiyata wa ha ana za a mutu ala qidati ummi ga ni zan mutu a qidata ma'aihiyata wannan abin da aka samu kenan daga gare shi a wani gure na cewa kada balaga ne bi istinadin muttasal an ba'd ru'asa huwa sahibu kashfil asrar fil mantaq wa inda kathiran fi ghayat hadha al fan annahu qala inda maut inda al maut da yazo mutuwa na ce amutu wa ma alimtu shay'an ga ni zan mutu ba abinda na sani illa anna al mumkin yaftaqiru ila al wajib sai dai duk abin da yake mumkin mai faruwa yana bukatuwa zuwa ga abin da yake wajibi alimtu qaru wasbun adamiyun amutu wa ma alimtu shay'an yace zan mutu kawai ban san komai ba wa yaqulu al akhar minhu yace ɗaya daga cikin su shi ma yana faɗi shine hujjatul islam da suke faɗi abu hamid al-ghazali yana ce aktsarun nasu shakkan inda al-mauti ashabul kalami abu hamid al-ghazali yace wanda suka yi shakka wajen mutuwa yace ulamaul kalam abu imam al-juwayni yake ce ya ashabana la tashtagilu bil kalami yana ce ya abokan mu ku shagaltu da ilimin kalam falau araftu anna al-kalama yablughu bi ma balagha inda na san ilmul kalam zai kai ni wannan matsayin da ya kai ni mashtagaltu bi yace da ban shagaltu ba da wannan ilimi thumma haula al mutakallimun yace sannan waɗannan ulama'ul kalam al mukhalifuna lis salafi wanda suka saba ma magabata idza haqqaqa alaihim al amru ya al amr ya tabbata gare su lam yujad indahum min haqiqati al ilmi billah baka samu haƙiƙanin sanin Allah tare da su wa khalisul ma'rifa bihi da kuma tacaccen sanin Allah walam yaqifu min zalika ala aynin wala asarin babu wani abin da suke tsayuwa akan shi na daga nasi ko wani asari kaifa yakunu haula almahjubuna almanqusuna almasbutuna yaya za a yi waɗannan wanda suke almahjubun wanda an sha makace su daga sanin Allah ba su ma iya sanin Allah ba mutanen da suke almanqusun tauyayyu almasabuqun wanda an tsere musu alhayara wanda suke dumutattu almutahawwikuna wanda suke rudadu a ce alama billahi wa asma'ihi wa sifati wai a ce sun yi sanin Allah sai sanin sunayen Allah da sifofin Allah wa ahkam wai a ce sun yi hikima fi babi ayati wa zatihi a babin sanin ayoyin Allah da zatin Allah min as-sabiqina al-awwalina a ce wai sun yi magabata na farko min al-muhajirina wal ansar والذين تبعوهم بإحسان ده وند سكا بيسو ده كوتتاوا من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وعلام الهدى أتي ويسو سكا هي وند سكا دوا سنا وجن شريعة ومصابيه الدجا فلتلو ما سهسكا كاوالوكا تنسانا نندهن داري الذين بهم قام الكتاب وند رسوني للتافن الله يتأيو به قاموا سوما سنسأي أكل للتافن الله وبهم نطق الكتاب سوني وند القرآن يأنبتاسو ثم أورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا وبه نطق كما سوما مغنى القرآن سكا أنبتا الذين وهبهم الله من العلم wanda su ne Allah ya ma kyautar ilimi wal hikimati ya musu kyautar hikima ma barazu bihi ala sa'ir atba'il anbiya wanda suka zamanto sun yi fice akan ragon mabiya annabawa fadala an sa'iril umamil ladina musabballe ma ragon mutanen da la kitaba wanda ba su da littafi wa hatu min haqa'iqil ma'arif suka zagaye haƙiƙanin ilmin muka wa bawatinil haqa'iq bima law jumi'at hikmatu ghayrihim ilaiha wanda inda zaka tattara hikimar wasu al'ummomi ka gama da hikimar sahabban manzo Allah sallallahu lastahaya min an yatlubal muqabala da sun ji kumyar ma amma kwatanta ma a auna ilimin sahabban manzo Allah sallallahu da kuma wanda suka zo baya to ya kuma zaka ce ka ɗauki ilimin masu falsafa wai da ulama'ul kalam wai ka ce shine yahi ilimi shi yahi hikima akan ilimin sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su tare da kyautatawa har yanzu ne malam a hankalce na tabbatar ma cewa wasalaf su ne mafiya ilimi da tabbata da hikima akan khalaf waccan magana da ulama'ul kalam suka fali na korewa ilimi na magabata da kuma korewa fifikon ilimi na magabata da kuma fifita ilimin waɗannan wanda suka zo baya kenan kuskure ne jahilci ne sun makarta ya kuna khairu ƙurunin umma ya za a ce fiyayyen ƙarni na al'umma an ƙasa fil ilmi wal hikima waya ce su ne suka fi tawar ilimi da hikima la siyama al-ilmu billahi musamman ma ilimin sanin Allah wa ayatihi wa asma'i da kuma ayoyin Allah da sunan Allah min ha'ula'il asaghir daga waɗannan kaskantattu koma baya a babe na aqida ana zancen al-asaghir ba ana zancen al-asaghir bangaren shekaru ba wanda ake zancen al-asaghir mubtadi'a wanda suke ajewa Qur'ani da Sunna su gabatar da hankali ko kuma su yi tawilin Qur'ani da Sunna ko kuma su kore abinda Ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar bin nisba ilayhim wanda an jingina su zuwa ga magabata am kaifa yakun afraqul mutafalsifa ya za a ce ɗan tsakin falasifa tunda su ai kaga ulama'ul kalam ɗalibai ne na wanda suke mutafalsifa yace to ya za a ce afraqul mutafalsifa ‘yan tsakin ma'abuta falsafa atba'ul hind mabiya mutanen indiya wal yunan mabiya girkawa warasatul majus magadan majusawa wal mushrikin da mushrikai wa tullalil yahud mabiya batattun yahudawa wan nasara wasabiina wa ashkalihim wa ashbahihim kuma a ce su ne a'lamu billahi wai sun fi sanin Allah sun yi ilimin sanin Allah min warasatul anbiya a ce sun fi magadan annabawa wa halin qur'an wal iman a ce sun fi su ilimi kaga wannan wani wauta ne wani abu ne wanda yake kenan na kuskure wannan gaba kenan ita za mu tashi summa kaifa kunu khairu qurunil umma insha Allah abin da muka wadi daidai Allah ta ramu alada Allah gafarta ku sakuran mu daukar addinin musulunci da musulmi Allah tabbatar da dugaduganmu a kan ida wadda take ta salafus salih ubangiji subhanahu wataala ya kare mu daga kauce ma manhaji na salaf aqida mu'amala da dukkan al'amura Allah subhanahu wataala tabbatar da mu akan aqida salafiyya manhajus salafi a dukkanin baboba na addini ya rabbal alamin Allah kare mu daga samun zamiya kaucewa ubangiji subhanahu wataala hakurtar da mu ya tabbatar da mu ya rabbal alamin Allah ɗaukaka addinin musulunci da musulmi ubangiji subhanahu wata'ala jikan wanda suka rasu akwai bawan Allah na nan gurin wani wanda yake mai shagon nan na telago na alhaji rajugo yawa matar shi ta rasu wadda ɗaliba ce an ce anan duka da kai komo duka baki ɗaya da ita Allah mai addu'a Allah sa ayyukanta da ta yi ubangiji ya karba mata ya sa mizanin hasanata nata ya haskaka makwancinta ya sanya aljanna ita ce makomata ya rabbal alamin da dukkanin wanda suka rasu musamman ma ga wanda muke tare da su a majalisun nan da masallacin nan Allah ya karbi kyawawansu ya gafarta kusakuran su ya rabbal alamin baya da tabari Allah subhanahu wataala musu albarka da mijin da danginta duka Allah ya ba su haƙuri da juriya ya rabbal alamin ya ba su ladan musiba na rasata Allah subhanahu wataala ba mu kyakkyawan guzurantar rasu ubangiji subhanahu wataala taimaki addinin musulunci da musulmi wanda suke halin damuwa a cikinmu da sauran dukkanin musulmi Allah subhanahu wataala hudda daga kunci da damuwa rabbal alamin Allah arsta mu da ruwa masu albarka ubangiji subhanahu wataala tabbatar mana aminci da zaman lafiya a mu da dukkanin kasashen musulmi ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ɗaukaka addinin musulunci da musulmi Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك